الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإيثار الحب من كل ما سواه والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع به والوصول إليه على كل شيء وكل آكل يعلم أن اللذة بوصول المحبوب بحسب قوة محبته فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل فلذة من اشتد ذمأه بإدراك الماء الزلال ومن اشتد جوعه بأكمل بأكل الطعام الشهي ونذائر ذلك على حسب شوكه وشدة إرادته ومحبته وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه بل هو مقصود كل حي فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات وتهمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنقيس فيها ولا نكد بوجه ما وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال السهرة لفرعون لما آمنوا فقد ما أنت فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليكفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السجر والله خير وأبقى والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تسكو أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وعلم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا المعنى الذي قصده الناسخ لقومه بقوله يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي المستقر وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها بل يهمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك إموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna 22 ga watan rabi'ul awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u wad dawa ko kuma aljawabul kafi liman baddala liman liman sa'ala an an aljawabul kafi liman sa'ala an jawabi الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي واللفر الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس من الأريد همسن أتكون وانا للتافي كما أجرم darussan wannan shine na 326 mala yace faslun wa ha huna amrun azimun yajibu ala al-labib al-i'tina'u bihi wa huwa anna kamal al-ladhati wal-farah was-sururi wa na'im al-qalbi wa ibtihaj ar-ruhi tabi'un li amrayn mala yace fasli yace anan akwai wani al'amari babba wanda ya kamata ko ya wajaba ga dukkan wani mai hankali ya himmatu da shi wa huwa anna kamal al-ladzati wal farah shine cikar jin dadi da farin ciki was-sururi da annashawa wa na'im al-qalbi da ni'imar zuciya wa ibtihaj ruhi da walwalar ruhi tabi'un li amrayni yana da alaka da abubuwa biyu ahaduhuma abu na farko كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإثار الحب من كل ما سواه كمال أبنسو أشيكرا كنسا دا كنسا كما دا تيوى شي أولى بإثار الحب شي يفشنشنتا أذابه أسوه من كل ما سواه سمد واندبا شيبا والأمر الثاني أبو نبي كمال محبته cikar soyayyarsa wastifragul wus'i bi hubbihi da isa matuƙa wajen nuna ƙaunarsa wa isari qurbihi da fifita kusantarsa wal wusuli ilaihi da isa zuwa gare shi ala kulli shay'in bisa ga komai malam yana magana akan san Allah subhanahu wataala wanda kuma shi ne asalin dukkan wani jin daɗi da bawa zai samu a duniya da lahira ya ce to wannan jin daɗi dukkan wani jin daɗi ko wani farin ciki ko wata annashawa ko wata walwala da ɗan adam zai samu to wannan abu yana ginuwa ne akan abu guda biyu duk wani jin daɗi kamalar jin daɗi kamalar lazza da kamalar farin ciki da kamalar walwala da nishadi da mutum zai samu wannan yana ginuwa ne akan abu guda biyu abu na farko kamalul mahbubi fi nafsihi wa jamaluhu wato shi abinda za a so din shi karan kansa ya zama kamili ne cikakke ne kasancewarsa cikakke sannan kuma wanda yake da kyau to wannan zai sa yayin da mutum yake son shi ko yake ƙaunarsa ya samu jin daɗin da yake so ya samu saboda kamalar abin da cikar abin wa annahu aula bi ithar al-hubbi min kulli ma siwa abin ya zanto shi yafi cancanta da a so shi sama da kowane abu wani abu na farko kenan abu na biyu kamalu mahabbatihi soyayyar sa ta zamo cikakkiya wasifrahu al-wus'i fi hubbihi kuma akai matuƙa wajen nuna masa ƙauna wa isaru ƙurbihi a fifita samun kusanci da shi wal wusuli ilaihi ko isa zuwa gare shi ala kulli shay'in akan komai to duk wanda ya dubi waɗannan abubuwa guda biyu zai ga cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake da kamalar waɗannan abubuwa guda biyu babu wanda yake da kamala kamar ta ubangiji subhanahu wata'ala babu wanda yake da jamal kyau kamar ubangiji subhanahu wataala inna allaha jamilun yuhibbul jamal babu wanda kuma yafi cancanta a nuna wa kauna da so kamar Allah subhanahu wataala saboda babu wanda ya cika wannan kaida ta farko kamar ubangiji subhanahu wataala shine yake da kamalar da babu wanda yake da kamala irin tashi shine yake da jamal da kyau babu wanda yake da jamal kyau irin nasa shine wanda ya fi cancanta a nuna wa kauna da soyayya fiye da komai kaga shine ya cika wannan ka'ida sama da kowane abu da za a so sannan abu da ka'ida ta biyu shine wanda ake yi wa soyayya ta ƙololuwa ta ƙololuwa wanda soyayyarsa ta kamata ta cika sama da ta kowa shine wanda mutum zai iya bakin kokarinsa iya bakin kokarinsa ya ga ya so shi ya nuna masa kauna kuma shine wanda dan adam yake son ya samu kusanci da shi yake fifita samun kusancinsa sama da samun kusanci da wani abu daban yake so ya isa gare shi dan ya samu tagomashinsa fiye da kowane abu to kaga babu wani wanda ya cika waɗannan abubuwa guda guda biyu kamar ubangiji subhanahu wataala don haka idan ya zanto bawa ya so Allah subhanahu wataala wanda shine ya cika wannan ka'idar sannan kuma ya so shi so na gaske to babu shakka zai samu kamalul ladza zai samu cikakken jin dadin wannan soyayyar zai samu farin ciki a zuciyarsa zai samu annashawa da walwala a ransa saboda mai saboda ya so wanda shi ne yake iya ba shi waɗannan abubuwa ya kuma samar da soyayya wacce ta girko a kan waɗannan jigo guda biyu waɗanda su ne ke sawa a ji daɗin kowace irin soyayya to shi ne mala ya ce wa kullu akilin ya alamu annan lazzata bi husulil mahbubi bi hasabi kowace mahabbati kowane mai hankali yana sane da cewa jin daɗi yana tattare da samun wato jin daɗi ta hanyar samun abin da mutum yake so yana tattare da ƙarfin soyayya da yake masa fa kullama kanat almahabbatu aqwa kanat ladzatu almuhibbi akmalu kanat ladzatu almuhibbi akmala duk sanda ya zanto soyayya tana da ƙarfin gaske to jin daɗin da masoyi zai samu ma zai fi samun kamala da cika فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونذائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته وتجن داد وندا كشن سيطننت تهجر يساملوا ميلاد كنقدا ko kuma wanda yunwarsa ta tsananta ta hanyar ya samu abinci mai daɗi ya ci da sauran ire-iren wannan yana ginuwa ne ala hasabi shauƙihi bisa gwargwadon shauƙinsa da tsananin iradarsa da son saka wannan abu abinda yake cewa ana dukkan wani mai hankali ya sani lokacin da kake son abu to samun jin daɗin abin shine lokacin da son ka da abin ya tsananta yayin da san kai ga wani abu ya tsananta in ka samu wannan abu to sai ka fi jin daɗi sama da kowane lokaci saboda san da kake wa abin ya tsananta kamar mutumin da yake cikin tsananin jin kishi yake tsananin jin kishi a lokacin babu abin da yake so ya gani kamar ruwa saboda ya kai shi mako ya sha ya jika makoshinsa to yana cikin tsananin jin kishi sai ya samu ruwa mai daɗin kwamfada ruwa mai sanyi a lokacin da yake cikin tsananin jin kishi ga zafi babu shakka a lokacin babu abin da zai ji daɗinsa kamar wannan saboda mai saboda tsananin san wannan abin da yake ransa yana tsananin san ruwa saboda tsananin kishi a zuciyarsa to yayin da ya samu ruwan kuma zai ga ya ji daɗin ruwan nan saboda komai a lokacin da za a tambaye shi me ya fi maka daɗi a wannan lokaci zai ce ruwan nan da na samu babu abin da ya kai shi daɗi saboda tsananin san da yake wa ruwa a wannan lokaci haka nan idan yunwa ce ta tsananta da shi yunwa ce ta tsananta gare shi to idan ya samu abinci mai daɗi a lokacin babu abin da zai ji daɗinsa a rayuwarsa kamar wannan da za a tambaye shi a lokacin menene ya fi maka daɗi zai ce wannan abincin da ya samu saboda tsananin buƙatarsa daga wannan abin da ƙaunar da yake yi wa abin to haka nan kowane abu gwargwadon yadda shauƙinka wato zuciyarka ta shika ta cika da shauƙin abin gwargwadon yadda zaka ji daɗin abin duk wani abin da kake hankoran ka samu zuciyarka take cike da shauƙin sa kake cike da da san wannan abu yayin da zaka same shi babu shakka zaka samu cikakken jin daɗi a ranka to wannan duk wani ka'ida ce yake ginawa don ya kai mu ga cewa wa idza urifa hadha idan muka fahimci wannan falladzatu was-sururu wal-farahu amrun matlubun fi nafsihi alladha jin dadi da farin ciki da annashawa da farin ciki amrun matlubun fi nafsihi wani abu ne da shi a karan kansa abin bukata ne jin daɗi da farin ciki wani abin bukata ne a karan kansa bal huwa maqsudu kulli hayy kai dukkan wani mai rai ma wannan shine maqsudin sa babu wani wanda yake rai ba daɗi yake so ya ji ba kowa yana son ya ji daɗi kowa yana son ya yi farin ciki ya yi annashawa ya yi walwala wannan abu ne da kowane mai rai yake so وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها إذن شي جن دادن أكرن كنسا أبن بكاتاني فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها تزاءس وتو يألا ودري دونن جن دادن إذن هزي هيفر دون ردئي ديف جن دادن جرما أو منعت لذة خيرا منها قوة ننجن دادن ya hana ka samu wani jin daɗin da ya fi shi wa ajalla minha ya fi shi girma fa kaifa idza aqabat a'zam alhasarati to ina kuma ga jin daɗin da zai haifar da asara ko kuma a nadama wacce take mai girma wa fawwatat a'zam alladhat wal masarrat jin daɗin da yasa ka rasa mafi girman jin daɗi da farin ciki wa tuhmadu ana yaban wannan jin daɗin إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تغيس فيها يعني ذات تيمك وجنسام جندائي ببا نهر أبدا وتمدومي وديك تبتتشي لا تغيس فيها ولا نكد أبدا باب وتو ɓacin rai a cikinsa babu kuma wato gurɓacewa a cikinsa biwajihin ma ta kowace fuska وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها تجي جن داد اللاهرة لنئمة تدد لجن داد الرأيواء تشكنتا abinda yake cewa idan ya zanto kowane mai rai abinda yake da bukata shine ya ji dadi kowane mai rai yana son ya ji dadi ba wanda yake so sha wahala ba wanda yake so sha wahala kowa yana son ya ji dadi wannan jin dadi wani makasudi ne duk wani mai rai babu wani mai rai da zai ce shi baya son ya ji daɗi wahala yake so ya sha babu shi da haka shi kansa jin daɗi wani abu ne wanda yake makasudin kowane mai rai sai ce to idan ya zanto ka samu jin daɗin da zai haifar maka da wani raɗaɗi wanda ya fi jin daɗin da ka samu mai amfaninsa ka samu jin daɗi amma ƙarshe daga jin daɗin nan wani wata musiba za ta biyo baya wacce ta fi girman ta wato ta fi wannan jin daɗin da ka sha haka ba babu wani amfani ga wannan abu ne wanda za ka yi da na sani a kansa ce da na sani ma da ban ci abin nan ba abu ne mai daɗi aka nuna maka aka ce gashi in ka ci yana da daɗi amma kana ci shi kenan sai ka shiga rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani me amfanin wannan daddaɗan abin da aka baka kaci ba ya da wani amfani kuma za ka yi da na sani me yasa kaci za ka manta da wani daɗi da kaci a bayan wannan to dukkan wani jin daɗi wanda zai haifar da wani daɗi da ya fi shi girma ko kuma jin daɗin da zai hana ka samu wanda ya fi shi ga wani abu da in an baka za ka ji daɗi amma fa in an baka ba za a baka wanda na gaba kuma ya fi girma kaga baya da wani amfani da zarar aka zo aka rarraba wasu yan abin nan abin nan yan makudan kudi haka aka babba wasu mutum goma sai bayan an ba su sai aka ce wasu goma su zo ko an ba ku dubu ɗari ɗari sai na goma na biyu sai aka ce to wanda duk aka ba shi dubu ɗari na ba shi waɗancan su zo a ba su miliyan miliyan to bai amfani dubu ɗari da aka baka za ka so a ce ba a baka ita ba don ka samu wancan miliyan to dukkan wani abu da zai faranta maka rai ka ji daɗi idan ya zanto zai hana maka samun wanda ya fi shi daɗi bai da amfani bai da amfani ko dai ya jawo maka wata musibar da tafi wannan a baka wani abu mai abinci mai daɗi ka ci kuma ya zama masa cuta bai da amfani jin daɗin da kai mai bai amfani ka wani dama za ka yi ko a baka wani abin da za ka yi farin ciki amma a dalilinsa a ce to ba za a baka wanda ya fi shi ba kana gani a ba ma wani ba za ka yi farin ciki ba ƙarshe za ka yi ta nadama a kan abin da ka rasa ko ya same ka ba ma duk sanda aka ce ga wani abu mai daɗi amma abin da mai daɗi kuma zai haifar da wani abu na jin daɗi wanda yake da girma kuma na har abada tabbatacce wanda babu wata matsala a cikinsa babu wata gurɓacewa a cikinsa babu shakka wannan shi ne jin daɗi wadda kowa ko bane shi ne jin daɗin lahira jin daɗin lahira shi ne jin daɗi wanda yake na har abada wanda baya yankewa Allah ce ukuluha da'imun wa dhilluha abinda yake cikin aljanna na kayan jin daɗi na abinciccika wannan abu ne na har abada ba mai yankewa ba haka nan inuwarta to da haka dukkan wani jin daɗi to kuma bayan jin daɗin lahira ne Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ba haka bane kuna dai fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa malahira ita ce tafi alkhairi ita tafi wanzuwa wato za ku fifita rayuwar duniya amma kuma wannan fifita rayuwar duniya da kuka yi zai sa ku rasa rayuwar da ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa ita ce rayuwar lahira yayin da ka fifita duniya ya zanto duniyar ce a gabanka kai abinda ka ga dama wannan ya jafa ka karasa lahira to me aka yi kenan kamar ka samu wani abin jin daɗi ne zai haifar maka rasa abin da ya fi shi girma Allah ce bal tu'thiruna alhayatid dunya kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa amma lahira ita ce tafi alkhairi ita ce kuma take mai wanzuwa wa qala as-saharatu li fir'auna lamma amanu lokacin da matsafa da fir'auna ya tattaro suka yi imani bayan sun ga mu'jizar annabi Musa alaihi salam fir'auna ya musu barazanar zai daddatsa su zai yayyanke musu hannaye da kafafu a tarnake da ya musu wannan barazanar sai suka ce faqdi ma antaqa kai abin da ka so kai duk abin da ka so zartarwa ka zartar inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya abin da dai zaka gama da shi shine wannan rayuwar ta duniya ita kadai ce zaka iya gamawa da ita amma lahira wannan ba a hannunka take ba karkari ka raba mu da ranmu ka kashe mu shikenan kana gama kashe mu shikenan mun zama gawa babu kuma wani abin da zaka iya mana fiye da wannan inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana mu dai mun yi imani da ubangijinmu dan ya gafarta mana kurakuranmu wa ma akrahtana alaihi min as-sihr da abinda ka tilasta mu akan sa na sihiri wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa don haka sakamakon da zai bayar shi ne sakamako mafi alkhairi kuma shi ne sakamako mafi wanzuwa wallahu subhanahu khalaqa al-khalqa li yunilahum hadhihi al-ladhata ad-da'imata fi dar al-khuld Allah subhanahu wata'ala yayi halittarsa ya halicci duka halittunsa dan ya ba su wannan jin dadin na har abada a ranar da gobe kiyama wa amma duniya fa munqati'a amma duniya ita mai yankewa ce ولذاتها لا تسفو أبدا ولا تدوم كما جن دادن دنيا بزي زما تبا زما غري با بزي تبا زما غري با ولا تدوم كما زي تبا دوما با بخلاف الآخرة سبان اللاهرة فإن لذاتها دائمة وجن داد اللاهرة نهر أبداني بيدوماني ونعيمها خالص من كل كدر وألم ni'imar lahira ni'ima ce da take ta wato babu wani abu na gurbacewa a cikinta ko kuma alam wato wani abu na radadi wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun ma al-khulud abadan a lahira akwai abinda rayuka suke sha'awa idanuwa suke jin dadin ganin su ma al-khulud abadan tare da dawwama har abada wala ta'lamu nafsun ma akhfa Allahu li'ibadihi fiha min qurrati a'yun babu wani rai da ya san abinda Allah subhanahu wata'ala ya koyewa bayansa a lahira na farin ciki bal fiha ma la aynun ra'at a cikin alahira akwai abin da rai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar bai taba darsuwa akan zuciyar wani mutum ba wato mala yace Allah subhanahu wataala ya halittunsa dan ya jiyar da wato jin dadi na har abada Allah ya halicci bayansa domin su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halicci bayansa domin bauta masa yayi musu alkawarin idan sun bauta masa kuma ya tanada musu wata ni'ima ta har abada tace gidan aljanna a cikin ta akwai ni'imar da bata yankewa bata yankewa har abada ladzatuha wa amma dunya fa munqati'a duniya dukkan abin da yake cikin ta mai yankewa ne jin daɗinta ba zai taɓa zama gare-gare ko da yaushe ba idan yau kana da lafiya ko ba za ka iya tashi ba ka da lafiya idan yau kana da shi gobe kana iya rasawa idan yau kana farin ciki gobe za ka iya tashi kana bakin ciki an bata maka rai idan kana tare da masoyinka gobe za ka iya rasa shi duk wani abin da ka sani na jin daɗi ana iya rasa shi saboda haka duniya hawa ne da gangara tudu ne da kwari wani lokaci kana cikin jin daɗi wani lokaci kuma kana cikin damuwa babu wanda zai ji zauna a duniya tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe bai samu tangarɗa ba babu wanda zai zauna bai fushi ba babu wanda zai zauna bai ji yunwa ba babu wanda zai rayu bai rashin lafiya ba babu wanda zai rayu ba ɓata masa ba sauraka dole ka ƙi ko kaso sai wata rana ka yi tuntube da abinda ba shi kake so ba ba yadda ba abinda zai faranta maka rai ba haka ita duniya ba gare-gare take ba za ka rayu ne yau da daɗi gobe ba daɗi haka ake rayuwar duniya saɓanin lahira wa ina ha da'ima jin daɗin lahira na har abada ne da dindindin ne babu wani lokaci da ɗan ƙarshen da zai tashi ran sha a ɓaci ko wani ya masa alkawari ya ƙi cikawa ko wani ya zage shi wani ya ga masa bakan magana ko wani ya harare shi ko yana tunanin wani abu zai samu ko ba zai samu ba yana cikin tararrabi an kasa ba a kwance ba ko ya tashi matarsa ta bata masa rai ko ɗansa ya bata masa rai duk babu wannan saboda ɗan aljanna kullum cikin farin ciki yake da walwala da annashawa babu wata rana da zai ci wani abu a cikin ransa wanda yake ba mai daɗi ba kullun cikin farin ciki yake kullun cikin ni'ima yake ni'ima ta ni'ima ce wacce take ta har abada wacce ba ta yankewa ko kadan ni'ima ce wacce ke kuma tsantsa tsantsan ni'ima babu wani abu gurbatacce a cikinta babu wani abu na radadi na ciwo a cikinta babu shi a gidan aljanna duka wani abin da rai yake so dan aljanna zai samu lahun ma ya sha'u na fiya duk abin da suke so suna samu wala dai na mazid za mu ƙara musu ma akan abin da suka nema saraka duk sanda dan aljanna ya ce yana son abu kawai an gama magana da wahala ta ce yana so shi kenan zai samu amma kowane irin matsaki za ka taka a duniya ko mai za ka zama a duniya ba zai zama duk abin da kake so ka samu ba a cikin gidanka ma sai ka rasa wani abin da kake so za ka shigo gidanka watakila akwai wani abincin da kake so shi za ka ci ka zo ka samu ba shi aka yi ba ranka a baci kana jin yunwa dole ka ci kuma ba ka iya jira ba saboda haka ɗan aljanna ko mai yake bukata zai samu duk abin da zai gani da idansa abin da zai faranta masa rai ba zai taba ganin abin da an ta masa rai ba ko ya dugun zuma shi tare da dawwama a ciki har abada Allah ce wala ta'lam nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun babu wani rai da ya san abin da aka boye musu na farin ciki a cikin aljanna duk labarin aljanna labari ne ake baka sai ka shiga tukunna zaka ga mecece aljanna wannan duk labari ne a maka suhurul idi suwaye suwaye ɗan tsaki ɗan waye duk labari ne ake baka sai ka je sannan za ka tarar da ainul yaqin wa haqqul yaqin ka gani da idanka ka ɗanɗana ka taɓa ka ji da kanka sauraka Allah ce wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wani rai da yasa abin da aka boye musu aka tare da aka boye musu a gidan aljanna na farin ciki sakamakon abin da suka rika aikatawa na kirki na ayyuka na kwarai a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Allah subhanahu wataala yana cewa a'adattu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar na tanadar wa da bayina na kwarai bayina salihai na tanadar musu abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba dan adam bai taba tunaninsa ba bai taba kawo tunanin samawa a cikin zuciyarsa wannan ita ce wato wannan ita ce lazza shine jin dadi na hakika na gaske wanda a dalilin sa zaka iya hakuri da dukkan wani jin dadi na duniya dan ka samu wannan na har abada wa hadha al-ma'na alladhi qasadahu an-nasihu liqawmihi biqawlihi to kuma wannan ma'anar wannan abinda aka ambata dinnan shi ne mai nasihar nan mu'minu ali fir'aun ya gaya wa mutanensa ya gaya wa mutanen fir'auna ce ya qaumi tabi'uni ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rashad ya ku mutane na ku bi ni in shiryar da ku hanyar shiriya in nuna muku hanyar shiriya ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata ya ku mutane na rayuwar nan ta duniya fa dan jin dadi ne kadan wa innal akhirata hiya darul qarar lalle lahira ita ce gidan gidan gidan tabbata wato ita ce matabbata amma wannan wani abu ne da zai zo ya guce kamar matafiyi ne ya zauna inuwa ya sha ya dan huta sannan ya tashi ya ci gaba da tafiya saboda haka inuwa ce za ka sha ta wani lokaci ka neme ta ka rasa la inna bad dunya ka zillin banaitahu wala budda yawman an zillaka za'il duniya kamar inuwa ce da ka samar wata rana za ka nemi inuwar ka rasa ta fa akhbarahum anna ad-dunya mata'un yustamta'u biha ila ghayriha wa anna al-akhirata hiya al-mustaqar ya gaya musu cewa duniya fadan jin daɗi ne ɗan kaɗan wanda za a ɗaƙebe shi a matsayin wani guziri zuwa wani abu can na gaba lahira ita ce almustakar ita ce matabbata nan ne wato tashar ƙarshe final destination nan ne tashar ƙarshe kaje ka zo shi kenan sai fito da kaya sannan masu tsaron iyaka su duba su ga mai ka shigo musu da shi sauraka dukkan mu tafiya muke yi duk inda muka muke tafiya muke duk inda muke transit ne ba mu zo gurin karshe ba da zarar muka zo kuma shikenan kayayyakin da muka kwaso akwai kuma masu cekin su duba don su tabbatar da mai muka zo da shi mai kyau ne ko kuma akwai abin da aka aka haramta to haka lahira take sauraka duk cikin tafiya tafiya tafiya muke dukkan munan a tafe miki a tafe miki mun sani ko mun sani ba ba a tsaye miki guri guda ba a tafe miki duk wanda ya mutu to shikenan tafiyarsa ta zo bakura sai kuma lokacin bincike ya jira lokacin da za a bincike kuma ayyukansa saboda haka akwai akwai akwai ƙarshen amma nan ba shine ƙarshen ba haka idan mutum ya shagala a nan ya manta da inda zai je to babu wanda ya kai shi wauta babu wanda ya kai shi wauta ya zama da gaba ɗayan rayuwarsa ya manta da ta ƙarshen kuma ya san cewa tafiyar ake yi domin wasu sun tafi su dawo ba tunda aka haife shi yake yayi wayo yake ganin wasu suna ta tafiya suna ta tafiya duk wanda ya tafi kuma ya tafi kenan ba wanda ya tafi aka ce ya dawo ce wanda ya mutu din nan bara ko shekara biyu da suka wuce ko shekara goma an gan shi ya dawo ai yana na yana yawo babu wani wanda ya dawo na adawa ina samudawa fa hal tara lahum min baqiya kana ga sauransu ne ko ba a yi su a duniya ba da an yi su kafin ka zo duniya wasu sun zo su tuni sun ci kasuwar duniya sun tafi saura kasar da muke taka kamar da abu al'ala al-mu'arri ke cewa sirfil hawa'i ruwai da naqtiya la dan fatil ibadi ka tafi a hankali akan kasa ka rika ka rika wani jiji da kai kana wani homa akan diddigar kasusuwan bayi wato yana so ce maka duk kasa din nan kaburburan wasu ne kake yawo a kansu tun da kafuwar duniya ba wasu aka yi ba suka rayu suka mutu suka rayu suka mutu kuma duk wanda ya mutu kasa yake tafiya a kasa ake binne shi alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata saboda haka kana tafiya ne akan kaburburan wasu da suka riga suka rayu tuntuni dubannin shekaru suka tafi to haka yadda kake yadda suka zo suka tafi kai ma haka za ka zo ka tafi to saboda haka menene na nuna isa da jiji da kai da kin tsayawa kai wa kanka kikkiawan tanadi malai ce wa idza urifa anna ladhati ad-dunya ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة idan mai sauraron karatu ya fahimci cewa jin daɗin duniya da ni'imar duniya wani ɗan guziri ne kaɗan wata hanya ce wata wasila ce wani tsani ne da zai kai ka ga jin daɗi na lahira walidhalika khuliqatid dunya wa ladzatiha ولذلك saboda haka ne khuliqatid dunya aka halicci duniya walazzatiha da walazzatuha da jin dadin ta fa kullu lazzatin a'anat ala lazzatil akhirah wa awsalat ilaiha lam yuzamma tanawuluha to dukkan wani jin dadi na duniya wanda zai taimaka a samu jin dadin lahira wanda zai kai mutun zuwa ga jin dadin lahira to wannan ba za a zargi ko soki amfani da wannan jin dadi ba bal yuhmadu bi hasabi isaliha ila ladzati al-akhirah za a yabi wannan jin dadin gurgurdan yadda zai kai ka zuwa ga lahira malaki cewa idan mun fahimci wannan zamu san cewa dukkan wani jin dadi da za a yi a duniya da wata ni'ima ta duniya to kamata ya ka fahimce ta a matsayin wasila ce hanya ce da za ta kai ka zuwa ga jin dadin lahira duk wani jin daɗi da za ka samu a duniya to ka ɗauka wannan wata hanya ce da ta kai ka zuwa ga jin daɗin lahira domin khuliqatud dunya wa ladzatuha dan haka ne aka halicci duniya da abin da yake cikin ta Allah subhanahu wataala ya halicci duniya ya samar da dukkan abin da dan adam yake bukata a bayan ƙasa ya samu masa da ruwan sha ya samu masa da iskar da zai shaka ya samu masa da inuwar da zai zauna a cikin ta ya kwanta a ciki ya samu masa da ƙasar da zai tafiya a kanta ya samu masa da tsirrai da dabbobi da zai samu nama abinci duka waɗannan abubuwa da ɗan adam zai ce ji daɗi ya rayu amma ya fahimta wannan duka an masa wannan tanadin ne don ya samu abin da zai samu ya guziri da shi zuwa ga lahira zuwa lahira saboda haka duka wani abin da yake kewaye da ɗan adam da Allah ya samar masa da shi don ya ji daɗin rayuwarsa an samu masa da shi ne domin ya taimaka masa ya samu da daɗin rayuwa ta har abada ta ce ta lahira don haka dukkan wani abin da zai amfani da shi wanda Allah ya halatta masa ya ci abinci ya sha ruwa ya kwanta ya huta don ya samu abin da zai don ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah ya samu abin da zai kusanci Allah da shi to wannan abin da zai ci ko ya sha ko ya ni'imtu da shi wani abin ayaba ne wani abin ayabe shi ne ko a so shi ba abin da a soka ba saboda bai saboda abin da zai taimaka masa zuwa ga samun abin da yake na har abada wato jin daɗin da yake na har abada amma idan ya zanto jin daɗin da zai yi zai yi masa zai zama masa tangarɗa ya hana masa samun wancan jin daɗi na har abada to wannan jin daɗin jin daɗin da za a yi Allah wadare da shi ne jin daɗin da za a yi tir da shi ne ba jin daɗi da za a yabe shi ba ko yaya mutum yake ganin shi to jin daɗin banza ne saboda saboda zai kange masa jin daɗin da zai samu na har abada
إذا أريف هذا فأعظم نئيم الآخرة ولذاتها هو النذر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النذر إليه وفي حديث آخر إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث أمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النذر إلى وجهك والشوك إلى لقائك وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك نعم ما ليت إذا عرف هذا فأعظم نئيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل وجل جلاله إذا مكفين شوانا to mu sani cewa mafi girman ni'imar lahira da jin daɗinta shine duba zuwa ga fuskar ubangiji jalla jalalu wa sama'u kalamihi minhu da sauraron maganar Allah daga gare shi wal qurbu minhu da kusantarsa kama tabbata fi sahihi kama yadda ya tabbata cikin sahihin hadisi na Imam Muslim fi hadithin ru'ya hadisin da yake magana akan ganin Allah annabi ya ce fa wallahi ma a'tahum shay'an ahabba ilaihim minan nazari ilai wallahi babu abinda Allah zai bawa bayansa wanda za su fi so sama da kallansa wa fi hadithin akhar a wani hadisin daban innahu idza tajallalahum shi ubangiji idan ya bayyana ga bayansa wa ra'awhu suka ganshi nasu ma hum fihi minan na'im sai su manta dukkan wata ni'imar da take ciki وفي النساء ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر دقى نساء تكن سنن النساء دا مسند إمام أحمد دقى حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أتكن الدؤر سا يناتوا وأسألك لذة النظر إلى وجهك إنا روطنك جنداد كلم فسكرك والشوق إلى لقائك da shauƙi zuwa ga haɗuwa da kai wa fi kitabis sunna ya zo a cikin kitabus sunna li abdullah ibn al-imam ahmad na abdullah dan dan al-imam ahmad marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka anna an-nas yawm al-qiyamati lam yasma'u al-qur'an mutane za su zanto ranar gobe kiyama kamar ba su taba jin qur'ani ba idza sami'uhu min ar-rahman idan suka ji karatun qur'ani daga Allah mai rahama فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك كما أدا كان مستبع جنس با to anan malan zai yi mana maganar haƙiƙanin jin daɗi na na haƙiƙa wanda shine kololuwar jin daɗi da dan adam yake da dan adam mu'mini yake hankoran samu a duk fafutukarsa da yake a nan duniya shine ya samu wannan jin daɗi to mafi kololuwarsa shine abinda zai yi bayani a cikin wannan gaba za mu dakata a nan har sai bayan kiran sallah insha Allah mu dora sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa